العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المهبل ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله mun gode Allah subhanahu wa ta'ala wadda ta sake dawo da mu wannan halka ta mutu asbahi yau goma ne kuna goma ga watan takwas alif dubu biyu da goma sha shida mun gamu don ɗaurawa akan karatunmu na usulul fiqhi wadda muke bibiyan matnul waraqat fi usulul fiqhi na imam al-juwaini imam al-haramaini al-juwaini wanda yau bi mashi'atillahi tabaraka ta'ala wa aunihi za mu tashi ne a babin alkiyas ko alƙiyas shi ne na ƙarshe a abin da ake kira primary sources of shari'a dama akwai primary sources of shari'a akwai kuma secondary sources of shari'a ko wadda duk yake ya karanta ko da secondary school dole ne na sani an muku wannan primary sources of sharia da kuma secondary sources of sharia primary sources of sharia shine the holy quran sunna ijma and the qiyas hudun nan ko there is a secondary sources of sharia which uh, are um, istihsan, istishab, urf, عمل أهل المدينة شرع من قبلنا etc etc um, waɗannan su kuma su ne secondary sources of sharia da wasunsu guda uku da muka karanta a baya ƙur'an sunna ijma an yi ijma'i ittifaqan akan waɗannan su babu wani musulmin da yake da ja cewa ba hujjoji ba ne a shari'ar musulunci kusan duk da ma ƙiyas ɗin ƙiyas ɗin akwai wadda suka ja kaɗan wanda suka ja'in kaman a cikin mazhabobin ahlus sunnati wal jama'a akwai kaman Dawudu ibn Ali az-Zahiri mai mazhaban Zahiriya shi ya ce yana da ja akan shi kiyasi amma a aikace kuma yana aiki da kiyasi to kaga shi ma an kamo shi kenan ya ce ba hujja bane shi kiyasi amma kuma yana aiki da kiyasi a aiki a maza masa shi kiyasi ya fara ne tun zamanin sahabban manzon Allah tun zamanin sahabban lura da hadisin da bayan an dawo daga wani yaƙi ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake cewa an sha wahala da an da aka dawo sai ke cewa man kana minkum muti'an fala yusalliyanna al-asra illa fi bani quraiza kar duk wanda ya zama mai jin magana na mai min biyayya to kar ya yadda bi sallar la'asar sai a banin quraiza kuma an fito wani yaƙi shikenan sabai su suka juya aka kama hanya lokacin da sabai bayan sun riga wasu san sun sauke sulke sun abin nan ya ce ai in kun sauke sulken ku mala'ikun Allah su ba sauke nasu ba duk mai imani mai jin magana ta mai bin biyayya kare ya sallar da asar da banu quraiza mu je mu yake sabai sai suka tafi ana kan hanya to sai aka samu saɓani sabai waɗannan sai suka ce to fa jama'a abinda lokacin sallar la'asar sai ya musu hanya ba su isa ba sai wasu daga cikin sabai suka ce jama'a annabi yana nufin mu yi sauri ne fa da umurtan mu da yayi cewa kar mu yi sallar la'asar sai a banu quraizan nan ba wai yana nufin ko da sallah lokacin sallah yayi kar mu yi sallah ba an gane bayani su a fahimtarsu sai suka kiyasi da haka cewa ai annabi abin da yake nufi kawai mu gaggawa ne mu tafi can ba wai yana nufin ko da lokacin sallah yayi ma kar mu sallah ba saboda ai ta sallah wa idan manantum faqimu salah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan lokaci ake yi wa sallah da haka tunda nassin qur'ani ya ce ai sallah in lokaci yayi lokaci yayi to mu sallah wasu sahabbai suka ce ai ba ku fi annabi sanin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan din ba ya san da aya ya fi ku sanin ta yace muku kar wani ku ya kuskure sallah sai a banu quraiza suka ce wallahi ko gobe ne gari ne zai waye ba mu san banu quraiza ba to bara mu yi la'asa ba sai a can saboda ai annabin ne ya zo mana da qur'ani da yace inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan din wa'annan suka tsaya suka ce a mu dai tunda Allah ya ce ai sallah mu dai lokaci yayi za mu sallah kawai annabi yana nufin mu gaggawa ne kar mu bata lokaci sai suka ce ko gobe zai wayan gari za mu mu dai a can za mu da aka je wa'annan suka yi sallah wannan ba su yi ba da aka isa wa'anda ba su yi sallah ba suka yi sallah su a can sai aka kawo bayanin gaban manzon Allah ga fa yadda aka yi maganan ka ga wannan yadda suka fahimce ta ga wannan yadda suka fahimce ta to sai annabi ya tabbatar da su duka dukan su ya tabbatar da su bai ce kai ba kai kai kuskure kai kuma kai daidai ba dukkan su ya tabbatar da su wanda ya fahimci sauri ne yayi sauri ya je da wanda kuma ya ce a shi fa Allah ya ce to duk da sai tabbatar da su to sai aka kawo hukuncin cewa man hada fa asaba falahu ajrani wa man hada fa akhta'a falahu ajrun wahid duk wanda ya ijtihadi ya yi dace nashi ne daidai kamar cikin su kala biyun nan to yana da rada biyu ne wadda kuma ya kuskure a wurin ijtihadinsa to yana da lada ɗaya an yafe masa kuskurensa kuma to ya faru a zamanin sahabbai wurare daban-daban musamman a zamanin sayyiduna umaru radiyallahu anhu hukuncin shan giya hukuncin shan giya sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu shi yayi kiyasi na bulala 80 na wanda ya sha giya annabi bai taba yawa wani bulala 80 ba in ya sha giya a zamanin sa ba a taba ba sai zamanin sayyidina umar sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu yayi kiyasi kaga kiyasi kenan an ya fara tun wancan zamani abu yadda ya kiyasin kuma ya ce idan mutum ya sha giya ai bai san me yake yi ba da in mutum ya sha giya kawai abin da ake yi za a zuwa ne a sawo tun sawo wasu takalma ko wani abu dan bubbuge shi mamake shi haka yan bulali da ba a rasa ba dai haka yan takalma pop pop sai na ya ce kai wannan abun bulala tamanin za a yi aka tambaye shi mai hujjan kai ja mutum ya sha giya ai hankalinsa yana tafiya in hankalin mutum ya tafi kuma yana iya faɗin abin da bai san ya faɗa ba in mutum ya sha giya zai iya duba mutum ɗa na halal ya ce mar shege in dai giya zai kai ga mutum ya dubi wani ya ce mai shege bai sani ba bai san ya faɗa ba kuma giya in ka sha giya kai laifi laifin za a rubuta mashi an san da haka ko in hauka kai haukan Allah da annabi in kai laifi ai babu bara rubuta ma ba ko kisan kai ne kuwa an ɗauki alƙalami akan mahaukaci da yaro wanda bai balaga ba da kuma mai bacci kamar yadda nafsi ya zo da shi ko to amma idan mutum giya ya sha in yace na saki matata na sake ki amma in mahaukaci ne yace na saki matata ba ta sako ba ko sau dubu ya fada ko sau dubu ne yace ya saki matansa ba ta sako ba shi yasa mai shan giya kullum yana wato yana zaune da matan da ba matansa bane saboda garanti zai iya sakanta bai sani ba kuma ta sako to tunda mutum zai iya duba wani ya ce mai shege sai na ya ce to cewa wani shege kuma bulala tamanin ne to sai kiyasin wannan da wannan haka nan kuma mana kiyasi fa abinda kawai ƙur'ani nassi bai zo da shi ba bai zo a nassin hadisin manzala ba su sallam sannan malamai ba wai gaba ɗaya suka yi ijma'i a kai ba a ɗaya ne daga cikin mujtahidai kawai zai ce ni a fahimta ta wannan abun ga yadda yake na fahimce shi karkashin aya kaza da kaza shi ne kiyasi for instance har yanzu dai imamu ali radiyallahu anhu ina ji ko a zamanin sayyidina usman ne nan kuma aka yi kiyasi na ciki sai kamar an an aure mace ta zo ta aihu wata nawa ne idan ya kasa su za a ce wannan dan ba naka bane zuwa da shi aka yi sai na alim ne dai har yanzu ya yi kiyasin wannan ya ce in dai yaro ya kai wata shida ai mata ta kai wata shida a cikin gidanka bayan daurin aure wata shida cip cip to magana ta kare in ta aihu dai ɗanka ne in ta aihu ɗanka ne aka ce mai me yasa ya ce ya kiyasta ne da nassin qur'ani amma ba qur'anin ne ce in mace ta zo gidan miji ta kai wata shida in ta aihu ɗansa ne qur'ani bai faɗi haka ba hadisi ma bai faɗi haka ba don ba a yi ba ma zamanin manzo Allah wannan hukunci sai bayan bayan intikalinsa ya ce dalilinsa shine ƙur'ani yana cewa wa fisaluhu fi amaini ko haka ne alƙur'ani ya ce shayar da jariri cikin shekara biyu ne ko nassin ƙur'ani ne shayar da jariri shekara biyu ne a riƙe wannan sai na Ali da Abi Talib yake sai kuma muka ji wani nassin Qur'ani ya ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara daga daukan ciki zuwa har a gama shayar da yaro wata 30 ne to sai na Ali ce an zare a cikin wata 30 aka zare wata shekara biyu saura wata nawa wata talatin kam sai aka wata man shekara biyu wata nawa ne wata ashirin da hudu to sai aka zare wata ashirin da hudu cikin wata talatin saura wata nawa shida shi kenan ita da haka in dai ya kai wata shida a gidanka to lil firashi na wannan shimfiɗa ne na mai gida amma idan ya kasa saura kwana biyar wata shida ya cika kawai sai ga an harbo ma ɗa to ba naka bane in ma naka ne dai to ba a nan gidan da aka same shi ba ya gaba da alfatiya ne kafin wato gaba da alfatiya ne shi ka yi wa yarinyan wayo kafin ta zo gidanka an gane karatu ba san da ta zo gidanka bane abin da ya faru ya faru to ala ayi halin kaga wannan kiyasi ne na sayyidina ali irin su suna nan da dama to a takaice wannan babi na kiyasi shine hukunci na ƙarshe a cikin waɗanda ba su da babu khilafa a tsakanin malamai to anan aka ce wa ammal kiyasu ko هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعها في الحكم abin da ake kira kiyasi ko da ke wannan ta'arifi ne na istilahi ba na luga ba ba literary meaning ba ne wannan contextually meaning ko technical meaning ne a literary meaning yana nufin ƙayasa yi ƙayesu قياسا من كما من تصريفه قايس يقايس قياسا ba ƙasa ya ƙi su ba ne ko da yake akwai makankanu masu tasirifi din sun yi makankanu tsakanin ƙayasa ya ƙayi su da ƙasa ya ƙi su to ala ayi halin dai damuwar mu mu technical meaning ne ba literary meaning nashi ba wa amma qiyasu abinda ake nufi da qiyasi fa huwa raddul far'i ila al asli shine a juyo da reshe zuwa ga asali a juyo da reshe zuwa ga asali bi illatin tajma'uha fil hukmi da wata illa da za ta tara su ta gama su a cikin hukunci a ga wannan ba in dai haka ake karatu ba bayani kaga kenan ba abin da za ka gane in kuma akwai wanda ya gane min bayani ne ya gane ta wa ammal qiyasu amma qiyasi fa huwa raddul far'i shine juyo da reshe ila al zuwa ga tushe da illatin saboda wata illa ta jima'uha wanda ta game su duka biyu da reshen mana da astushen fil hukmi a cikin hukunci inda fassara ake yi kawai a gane karatu gane ne ka gane nan wa gane ne ne karatu ne inda ya dosa dole akwai babu to kun yadda da bayani shine karatu kenan ko ba fassara ba da a kwana yi ma fassara kila sai ka rasa gane inda aka dosa ma bayani shine karatu idan muka ɗauki babin riba in zan muku bayani misali da za ku gane abu juyo da reshe ko aka ce zuwa ga tushe a dalilin illa wanda za ta gane su a cikin hukunci misali in mun ɗauki babin riba sayyidina rasulullah sallam yana cewa ya tabbatar da riba a cikin sha'ir da alkama sha'ir da alkama an gane? wannan nassi nassin hadisi ya tabbatar da cewa nassi ya tabbatar da cewa riba akwai riba a cikin su da sha'ir da kuma albur alburu ko alkama to sai aka zo bayan a sha'iru da alburu sai muka ga akwai ai wani abu da ake cewa alburzu al'urzu mai al'urzu shinkafa kullum kana ce al'urzu su adduhnu ko mai shi kuma dawa ne to su wannan din kenan dangin su shinkafa dawa din gero masara wake shin akwai riba a cikinsu ko babu nace akwai riba a cikin masara da su shinkafa da su dawa da su gero su wake ko babu na'am ba a bada riba da masara ma'ana a cewa ne ai yana bada riba sai a tarar riban da yake bayarwa kila masara ne buhu a buhu kaza a buhu kaza akwai riba ko babu to a wani hadisi aka samu cewa masara akwai riba cikin sa alkama dai tare da sha'ir ya zo a hadisi cewa akwai riba a ciki to su kuma ba ina ina ka kakulo su ina ka samu cewa riba akwai riba a ciki ta hanyar kiyasi ne kiyasi aka yi aka gano menene sai mu sai mu dawo yanzu zaka gane karatu aka ce maka huwa fa huwa raddul far'i shine juyo da reshe ila al-asli zuwa ga me tushe asali reshen shine su masara su shinkafa su dawa su gero da sauransu da sauransu wake ai reshe ne shi ba shine asalin abin da nafsi yayi magana kansa ba a juyo da shi ne a sanya shi ilal azil cikin tushe din shi ma ya zama har da shi hadisi bai magana da shi ba amma a juyo da shi shi ma ya shigo ya zama cikin ne asali bi illatin saboda wani dalilin wata illa menene tajma'u hatil hukmi wanda zaka tara reshen su shinkafa su masara su dawa su gero zai game su da asali shi ne kenan sha'ir game da alkama zai gama su fil hukumi a cikin hukunci to me illa kenan nan ya guda ma abu akwai rukunai uku a kiyasi sai sun haɗu kiyasi yake tabbatuwa na ɗaya shine mai al'aslu na biyu alfar'u na uku al'illatu al'aslu shine mai abinda nassi yayi magana kai alfar'u shine abinda za a iya juyo da shi shi ma a haɗa shi da wannan to me al'illatu din me al'illatu din al'illatu shine abin da zai saboda haka yanzu misali sha'ir ana auna shi ko ba auna shi ana auna shi dangin aunawa ne ana aunawa ko da kwano ko da buhu ko makamantan wannan masara ana aunawa da su gero su shinkafa su wane ne ko ba aunawa ana aunawa to wannan sun gamu ana sannan da kuma du'uma ci sha'ir da bur ana cin su ana kuma iya ajiyan su a amfana da su ko ad'umu wal iddikhar sun gamu da sauran masu ma wa'ancan suna ana ajiyan su ana ci ana rayuwa da su wannan illa ita ta jawo mai suka haɗu sai a juyo da reshen zuwa gabe tushen saboda wannan illa ta wannan ai shi ma yadda ake auna wannan haka ake auna wancan yadda kuma wannan ana cin sa wannan ma ana ci yadda wannan ana iya ajiyan sa a rayu da shi ana mu'amala na cin na rike rayuwa da shi haka wancan haka sai a yi kiyasin masara da shinkafa da wane ne da wancan amma wancan shi ne asali wadda nafi ya yi magana a kai wannan fa reshe ne shi jawo shi aka aka hada da wannan sai suka zama suka tafi bai daya kaga in ba yi bayani ba da ba ka gane ba yanzu ba ba gane ba yanzu alhamdulillah to wannan shine ake kira kira iyasi to yanzu misali akwai abin da kuma ba haka bane zaka iya kiyasi ba ka sani ba saboda haka dai sai an yi karatu dole yanzu misali mu dauki maddacin qur'ani waye ya kai a kira shi maddacin qur'ani eh alaran ma wanda ya haddace 60 ko 50 ko 55 ko 60 tambaya nake wanda ya haddace 60 ko aka to kana ji mai 55 din nan in yaje wani wuri yayi abin nan ya yi da ba kere irin ka mai izu biyar mai izu goma mai izu ashirin in ka ji yana shiga ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba ai sai ya ci kasuwa a wurin ku ku dauka arama ne sai ya ci kasuwa sosai ko arba'in kake da shi in dai zai za ku yi tukuri da shi a arba'in ɗinsa aika da kake da shi kuma ka ji shi yana ta taɓo sama da inda kake yana jin kulkulawa yadda yake so sai ya arama ne kawai sai ki kasuwa kawai da nan kawo takardi za a yi takara dole ka miƙa saboda kun yi tukuri ka ji shi zan zan a inda kake kam gaba ɗaya sannan kana jin sa a yi baka nan ma kawai sai ki kasuwa da ku alali kuwa ba a rama ba ke ke akwai izu biyar da bai kawo su bai bai ba kaga wanda bai sani ba sai iyasta wannan da wancan amma iyasin bai yi ba ai so a takaice dai wannan shine a bayani na wannan sannan wa huwa yanqasimu ila salasati aqsamin ko ya rabu ne ila salasati aqsamin zuwa ga rabo uku shi kiyasi amma wasu sun raba shi gida biyu ne ma alqiyasul jalili wal qiyasul khafi qiyasi wanda yake a fili da qiyasi wanda yake koyayye amma nan dai mu dauki wannan din sai mun yi dan nisa don littattafai da dama suke gaban mu mun gama wannan kamar yadda nace zamu yi amridi ko in mun gama shi zamu yi ne sullamul husuli haka haka dai har mu je alfiya shi ma akwai mai baiti dubu wanda za mu yi in Allah ya yarda in dai ba mu yi kasa ba ku yi kasa a gwiwa daga nan dai zaka za a zama advance sosai ma'anan kan dai a rirrike main main point din ko kuma in ce major abubuwa da suke ake bukatuwa zuwa gare su ya rabu wa huwa yanqasimu ila salasati aqsam qiyas ya rabu zuwa gida uku ila qiyasi illatin wa qiyasi zilalatin wa qiyasi shabahin wato akwai qiyasu illatin akwai qiyasu zilalatin akwai qiyasu shabahin guda uku ko to a rike fa wannan irin su rike su ake point din nan ko daga bacci aka tashe ka kai kansu sai ka farka ka kana jijin bacci aka ce ma ila kam yanka simul qiyas kadan yi haka haka kawai ka ce la salaka ta a kasani an tambaye ka to wa ma hiya ka ce qiyasu illatin qiyasu dilalatin ko dalalatin wa qiyasu shabahin kanan kawai in an kibarin ka an ce to wadda warware su muji sai ka ce wa amma qiyasu illatin fa huwa kaza wa kaza wa kaza وأما قياس دلالة كو دلالة فهو كذا وكذا فأما قياس شبه فهو كذا وكذا وكذا هيك ورور to ina ga sai mu ɗauki na farko mu dube shi aha menene aka ce فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم to shi faqiyasul illati qiyasi da ake cewa qiyasul illa qiyasi na illa shine ma kana ma kana menene ma kana il ma kanat al illatu shine wanda illan nasa fihi mujibatul lil mujibatul lil hukm shi yana wajabta hukunci yana wajabta mai hukunci wanda illan nasa yake kasancewa yana wajabta hukunci aka ce me kuma gaba eh na ban ji ba ko wa qiyasu dilala a to mu yi bayani mana zai fi ko to bari muku bayani yadda za ku gane illa illa wannan misali ɗaya kawai zan buga illan ɗin shi ƙiyasul illa aka ce shi ne wadda illan nasa shi ma yana wajabta hukunci mu ɗauki ubangiji yana cewa wa qadara rabbuka alla tabudu illa iyyah ko wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqul lahumā eh uff fe wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghīra to mu dauki ma shan mu wa la taqul lahumā uffin kar ka kuskura ka ce wa babanka uffan ko uffan hausa ne hausawa shi suka kasa ko uffan misalinsa da hausa ake yi misalinsa shine haba haba haba baba haba inna haba ko haba su yi magana da haba to kowanne malamin usul shi suke kawowa ma a wannan misali wannan aya kar ka kuskura ka gaya babanka ko mamarka ko da haba ko kuma su yi magana fice tsaki ko wai uffu shi ne a ta'afifu kenan shi ne adna maratibul isa'a malamai suka ce shi ne mafi karancin a martabobi mafi kan a martabobi na namuna na wa iyaye abinda daga shi dai ta kyautatawa kawai sai mai kyau ƙasa da shi sai dai mai kyau babu wanda ya kasa shi a daraja ƙasa ƙasa na wai wanda za a ce ka muna na kamar shi magana ka ce ka ɗan ja tsaki ka ga tsaki dai ba kalma ba ne ba ko haba haba haba inna haba adda haba goggo duk da yadda kake kiran ta haba haba ambo usaini to shine to sai Allah ya ce karkace karkace uf wala ta kullahu ma uffin to daga tashi da babanka ya ma abin da ya bata ma rai ko mamarka maimakon ka ce ko ka ce haba mama sai ka kai zai kada mari sai ka ce ma wane da hankalinka sai ka ce da hankali na mana a wallahi ka haukace a ni dai ba haukace ba mahaifiyar kan za ka bukaci an hana ne tafiya ta yi tafiya ka ce Allah ya ce walanta kullahu ma uffin haba karin ce musu ko haba karin ce musu haba ya ce karin buge su ko kuma ka ɗauki ashar ka yaƙa wa tsoho ko tsohuwa ta ka ce ma wani lafiyan ka da hankalinka ko giya ka shaka ta Allah bai hana zagin su ba ya ce kada ce musu haba amma zagi kam kana iya aunowa ka harbo su tunda uffi na kai wannan daidai ne a'a ba daidai ba ne abinda ake nufi wai uffin ma an hana ta'atif ma an hana bellentana yanzu don Allah tunda abin da yasa aka hana uff ai saboda isa ko iza zai cutar yanzu mahaifiyarka ta yi magana haka daɗi za ta ji ranta zai ɓace ko ka muna na ko to da cewa da ni ba na so abin da ake min nan ka ta kaɗawa kana abin nan to wanne ne zai fi ɓata mata rai eh ai wanda zagin ya fi to ashe belle kenan eh shine ba shine ma'ana in mutum bai san usulu ba sai ya je ya ce ai gina ai kawai ba a hana dukan mama ba qur'ani daga bakara har nazi ba inda aka ce kada bugi mama za ka inna buge da banda laifi Allah bai hana ba Allah abin da yake ka in ce mu haba to ka ka bun ka shiga uku shi ya lalata jafar gadon kaya eh ya ce ai duk qur'ani daga bakar har nasi ba inda bai ga inda Allah ya ce a so annabi ba wallahi tallahi wai bai ga inda Allah ya ce a so annabi wai daga bakar har nasi a Kano fa tsakiyar tumbin giwa aka faɗi wannan magana to kaga shi kan ma ba irin wannan bane shi ka akwai karara ai karara nafsi ya ce a so manzon Allah amma shi wai bai gani ba idan san ko duba duba ne ko ya ne ba mu sani ba ba mu san ina kai kulin kana aba ukun ba da bai ayan ta kare ahabba ilai ilaikum ahabba din nan shine mahallu shari Allah ya kirga abubuwa jeri gaba daya sai ce in dai waɗannan kun fi son su akan Allah da Annabi Muhammad to kai ma hukaci ne me Allah ke nufi anan kenan Allah annan Allah ya ma umurni ka fi son Annabi kenan da Allah akan me dukkan abubuwan nan da ubanka da ƴan uwanka ko da danginka da gidajenka da duk abin da aka lissafa da ayan da dukiyanka gaba ɗaya Allah ce in dai har ya fi maka ka fi son su akan Allah da annabi to zauna ka jira abin da zai biyo baya fatarar basu ko Allah ya faɗi haka har kana cewa wai baka ga inda Allah ya ce a so annabi ba har ma yana cewa in dai ubanka da dukiyar da kake ka dubi yadda ake son kuɗi ba ka tambayi ka tambayi wanda bai da kuɗi ya soyayyan kuɗi yake wanda yake da su kam duka da sauki ya same su wanda bai da su yadda yake son su yake so ya same su tambayi shi ka ji labari eh to ya ce ko shi za a iya mara wannan fatawa to duka ba aka tattara gida mutum ya gina katon gida mai kyau ga abubuwa kayan alatu a ciki duk dai aka haɗa da danginka da komi da komi da yawanka matanka wane ne ka diga Allah ce in ka fi son wa'annan akan Allah da Annabi Muhammadu to zauna za ka gamu da Allah za ka ga abin da zai faru me Allah yake nufi kenan ma'ana ka fi son Annabi akan wa'annan abubuwa amma shi bai gani ba wallahi ya fara da bakin sai fara wai daga bakara har nafi bai ga inda Allah ya ce so annabi bayan ga hadisi ma kuma bayan aya kaga lalacewa ta kai lalacewa to kaga kamar wannan ne kace baka ga inda aka ce kar bugi uwa da uba ba da aka kai ka rika casa su saboda kai uyan kai kauri kai karfi to lalle za ka gane kureka to wannan shine na adan nan kiyasu illatin kenan ma'ana shi a nan abin da yake gwadawa shi ne ma'ana iya ta duka bisa cewa tir ko uffan ai cewa haba bai kai duka cutarwa ba kuma illan da ya sa aka hana cewa haba ɗin ko tsaki saboda zai baƙanta wa mahaifar rai ba daɗi za su ji ban kai shi tunda illan ita ne ta jawo aka hana ka ce musu haba aka hana ka ce musu me kai musu tsaki munana musu din bata musu rai da zai to ya kake tsammani in ka zage su kuma belle in ya haura zagi har ya kai duka kenan wanne ya fi muni to kaga shine mujibul lil menene menene lil'ukumi yana wajabta shi illan ma kanatil illatu fihi mujibatu lil hukmi yana wajabta hukunci hukuncin su ya zama daya me hukum din mun gane aslu shine me nafsi ko abin da yazo a nafsi wala ta kullahu ma ne uffi far'ufa shine su darbu din anan da sabbu zagi da duka ɗin kaga farko ne reshe ne ba a kira shi ba nassin qur'ani da ya hana kada cewa iyaye haba amma a rassa za a jawo hadda su duka hadda su ne tsaki hadda su zaki da sauransu da dongole ma maka ce magana ja dahina to da shi da haba wanne ne ji suna da yawan ai kaga in ta kukula za ta iya ce Allah lani min don ta manta to to haka wannan farko ne reshe ne to reshen sai ya fi sai ya fi ne tushen muni tushen shine haba kawai reshen ba an ga wani manganga to mene mene illa illan kuma shine cutarwa shi ke jawo aka hana wancan din saboda zai cutar ko zai bata isa'a ko kuma iza a gane abubuwan ba rukunin guda hudu ne ko guda uku ko al'aslu wal far'u wal illat wal hukmu su hudu ne kai aslu shine tushe anan shine me tushen anan ta'tif ko uffu kenan me far'u shine sauran su azdarbu wa sabbu wa halumma jarra da sauran su kenan etc ko etc me kuma illatu al isa'atu ko al iza'u illan illan shine ne zai bakanta musu zai cutar da su to me alhukum kuma shine ba mu yi bayani akan sa ba alhukum mai hukuncin cewa uwa haba haba inna hukuncin sa shine haramun to in wannan hukuncin sa haramun to wanda ya dube ta ya kashe ta da mari ba ko ya dubi tsohon zai ma kamar harbi shi kuma me kenan shi ba sai ka buga ba wannan ma belle wancan kenan an gane karatun to na gaya muku wanda bai san usulul fiqh ba ba abokin zance bane a ilimi an gane shi yasa ba karamin wawa bane wanda yake jira a babin maulidin manzon Allah ai sabuwar ba su ba ai kaza kaza duk rashin sanin wannan fannin ne irin wa'annan abubuwa in mun ce za mu sa su a babin usulul take sai ka ga ilimin usul wala mun fidda su lafiya lafiya jahili in amar bayani warawara sai ka ga ya gane yana cikin duhu ne dama faɗi su darajoji kana jira ka ce wai wai annabi ma kenan haka an faɗi wata daraja ne ga wani manzo wanda ba annabi Muhammadu ba sai kana tunanin a yanzu annabi ma haka kenan annabi Muhammadu ma yana da wannan ha ka ji an ce ma ka ce mata haba ma haramun ne ina ga duka ina ga zagi ma'ana ina so in muku kiyasin wannan da wancan a faɗi wani annabi yana da daraja kaza har kana tunanin wai annabi Muhammadu ba to wani ma annabi ma ya samu belle shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu ba wani daraja da zaka faɗa wa ga wani annabi wallahi annabi bai wuce wannan ba shine kullum misali da nake kenan kaga kwamishina yana shiga mota na fitar hankali sai ka tsaya kana tambayar shi gwamna ma yana hawa irin wannan kaga hauka ya nuna to don haka dai buri a gane karatu ni na fi so a wannan littafin kawai idan muka gama gane karatun to sauran duk karatun da littattafan da zamu yi ba sai mun tsaya muna faɗaɗa bayani ba an riga an gane tun a giyan fari sai ka ga yana shiga kawai shi yasa wani a cikin ku yake bani labari bayan mun ajiye mun ba da hutun azumin nan ya ce min ana suna karatu a class malamin su da ya zo na islamic studies aka zo bayanin classification abin nan menene na shari'a sosai of shari'a din nan primary sosai of shari'a da aka zo qur'an malamin yayi bayani yayi bayani yayi sai ya ga bai kai wai rabin bayanin da ya samu ba yake da shi ya sani da aka zo sunna ma haka yayi bayani yayi bayani yaga bai kai rabin abun da ya sani ba wai wanda muka yi ran halka aka zo ijma'i haka yaga malamin ba bai fahimci abun ba yace da aka zo kiyas wanda ba muhimmin nan ba yake bani labari yaga ba abun da ya fahimta wai amma sauran yake wallahi yake ya fi malamin ba fahimta abun wani malamin yayi bayani yayi bayani abun da ya sani a karkashin abun yace ya fi abun nan to na masa alwashi na ce wallahi ba maganan wasa ba karatun da muke a wannan halka ko jami'a ka je billahi allazi la ilaha illa huwa ba zai wuce wannan bayanin da ake maka zaka ji ba kuma albishir wani ya je shi ya gani jami'a Allah sai malami zai ta bayani ka rika ganin sakon ko kawai don yana sauri sauri kawai hand out ne karatun hand out sharra kawai in ka zo ka bayanan da muke yin nan ka rika rike su aka zo ya ma tambaya ya ce ma ka mai bayanin kiyasi ka fara yin koma dik dik ka fara shimfiɗa ka ce mai kiyasi tun zamanin manzon Allah ya fara gashi nan zamanin sai da Umaru an yi kaza zamanin sai da Usmanu an yi kaza wanda ya hukunci kaza kaza an yi kaza annabi ya ce kaza bazu koyar da an ce kaza wane ne wane ne an sai ya gudu a ya ce da aka zo bayan babin kiyasi wallahi bai gane komai ba da yake malamin ma ya ce tun a wancan ya fahimci malamin kawai dai gashi nan gashi nan dai kawai sai kasa gane mene ne ma abu kaga tun da yana nan a yanzu zai gane yanzu abu zai gane abu mana yanzu zai gane abun da bai gane daɗin ba ya ce ya rasa gane ma me ake nufi da kiyasi malami yayi bayani yayi bayani bai ba su gane ba har ma lokacin akwai wani tambaya da malamin yayi ne an muna manta ya ga min tambayar ma duka aka kalli haka shi kadai sai ya saba da aji malami ya ce masa kai a ina ina ka samu wannan fatawar ya ce wallahi muna wurin karatunmu ne na na littafi yace a ina ne kuke yi yace a tsoro yace waye ne mai koyar da ku kai ce ware ne sai shi da ba irin ustaz ustaz wallahi har gida zai ya gaya yace shi bai sake magana ba so la yalin a tsaya a tattare wayannan bayanan sosai sosai zai kaje jami'a zaka ga mamaki a don malami yanzu ya ta bayani ka ga a fafan daɗe da wuce shi a zaure so wannan da shi ne aha menene ina muka tsaya mujibatan lil hukmi ko to sai me wa qiyas dilalati huwa al istidlal wa hiya menene wa huwa min وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين على الآخر وهو أن تكون العلة أن تكون العلة دلالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم كو تو قياس نبيو شيني قياس الدلالة shi ba kaman wancan bane wanda muka wuce yanzu shi wancan reshen har ma ya fi tushen zamawa in babin haramun za a ce ko ko ko ko amman da wanda ya ce ƙur'ani ya hana sana ce haba ko sai kai kuma ka ce sai ka zo kai ka zabga maman kamari to da kai da wanda ya ce haba din wanne ya fi muni kaga a wancan hukuncin wanda yake wanda ya mari ko ya zagi kaga ya fi ma wanda Allah a tushe a nafsin Qur'ani ya hana din ya in haramun ne na wancan ya fi muni to anan kuma daban ne da wancan eh shi wannan daban ne yasin illati ko haka ce shi kuma yasin dilalati kai ni fa ido na kaucewa wurin وهو ما وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظرين شيء متي كفى حجة دتيان نظيرين abubuwa wanda suke tsara daidai su daidai da daidai ne wa'in can ai ɗaya ya fi ɗaya na reshen ya fi na tushen ko bai fi ba ai ko ma hukaci ya sani wanda ya mari kan bara hada shi da wanda yake mata haba kawai ba kuma wancan din shine nassin qur'ani wannan na dukan kuma na qiyasi ne a qiyasi ake ake gano duka haramun ne nawa ba a nassi ba ko amma haba nassi ne ko tsaki to amma wannan daidai da daidai ne su kuma da tushen an gane da shi da reke dukansu daidai da daidai ne su kuma babu wanda ya fi wani shine wal istidlalu bi ahadin naziraini alal akhar shine kafa hujja da ɗayan abubuwa wanda suke naziraini naziru kan ba irin wannan nazadi kamar a ce kininka sa'an abu ko to ɗayan abu biyu wanda suke daidai da daidai wa huwa an takuna illatu dalla ko dalatu ala hukmi ya zama illan ya zama ya shiryar zuwa ga mai hukunci wala takunu mujibatan lil hukmi amma baya wajabta hukunci yana shiryarwa ne ba yana wajabtawa ba kamar wancan amma an fuskanta shi ma sai an yi bayani na sani kamar wancan ne da muka fassara kaga ba gane ba na da kai bayani sai ya fita ko wancan kan ai illan yana wajabta ne a hukunta shi da haramun wancan cutarwa ne illan ko da menene da bakantawa munanawa ko to wannan kuma fa misali mu ɗauki misalin da na buga ɗazu misalin da na buga ɗazu shine na nassin hadisi ya zo da cewa batun riba nassi ya hana ne ya tabbatar da riba a cikin ne alburru wa sha'iru ko to urzufa da su masara su kero su dawa gaya min wanne ne ya fi wani yanda wancan me me ne wannan illan shine mikiyal ko au wannan ana auna shi wannan ana auna shi wannan ana ci ana ajiya wannan ma ana ci ana ajiya duk ɗaya ne nazirai ne wanne ne ya fi wani akwai wadda ba ajiye shi za a yi ba ba cinsa za a yi ba ba auna shi ake ba to duk ɗaya ne kawai wannan ba wanda ya fi wani wayan da wannan tushen ya zama me yana hukunta me haramun a me a riba ana iya ana iya hukunta shi da riba wannan ma haka shikenan ɗaya ne kawai su kal da kal Allah san an gani bayani ma'ana yana shiryarwa ne zuwa ga hukuncin su ɗaya ba dole dole ba ba yana wajabtawa kamar wancan ba wancan ai kai kanka ka sani dole wanda ya wanda ya zaji yana wajabta dole haramun ne wannan haramun ne dole tare da Allah haba kawai ya hana amma nan kuma daidai da daidai ne abu da tushen da reshen ya fita bayanin ya fita ko to to mu je wato kamar misalin misalin wato kaman zakka zakkan yaro da kuma baligi duka ɗaya ne ko da ke abuwa ne fa ne da magana abuwa ne fa shi a mazhabarsa dukkan mazhabobin nan da yaro da babba duka za a cire musu zakka in duka yau din nan ka gaji dukiya to da aka tashi dukiyar nan akwai yaro a cikin ciki sai aka aife shi sai aka raba gado kowa sai gaji miliyan goma goma misali a cikin baligan da kuma wannan jariri sai shekara ta zagayo dukiyar nan yana nan to amma zaba abu hanifa shi a wurin da bara cirewa yaron nan zakka ba amma imam maliku da hanabila wato hambaliya ko da shafi'awa za a cire ko bai balaga ba za a cire so wannan ban san ko an san da haka ba abu ba a hana su a wurin su ba a cire zakkan ba a cire yaro in bai balaga ba ba a cire zakka kamar yadda hajji in yaro ya yi hajji bai balaga ba sai ya biya sai ya biya don ka kawai kana da maƙudin kuɗi ka kai yaron ka yayi aikin haji bai balaga ba sai ya biya ba a ce ya sauke farali ba a nan an gwamnati muna da yaron da ya je haji ɗan ƙarami iya ɗan kusur haka ya je aikin haji a nan an gwamnati nan saboda gata ɗan ƙanƙani fa ya je gara ɗan haƙorin makkansa wallahi yana nan gefen mu nan ma nan ibrahim sunan yaron tun yana ɗan ƙanƙani bayi da wayo ba fa ɗan ƙanƙani na rasa ma to ya aka yi wani kujera shi kaɗai a ɗaure shi da kai ɗan tsuru bai balaga ba yaro ɗan ƙanƙani ɗan gidan baba ma to Allah tun yana ɗan tsuru suka biya mara yaji ya aikin hali a ga yanzu in Allah ya ba shi kuɗi dole sai ya biya ka kun san shi ya yi ko Ibrahim wannan ya je haji a tun shekaru ba da yawa a yanzu sama nawa yake kuma zuwan nasa ya daɗe sosai ya zo da ɗan haƙorinsa kawai abunsa shi ma to mu je dai kawai saboda lokaci mu yi misalin wannan sai mu na san tayin ɗin mu kila ko ya har yayi subhanallah to yanzu bari in yi wani misali akwai misali muhimmi da ya kamata in baku kafin mu faɗi na ƙarshen nan misali amma dai time in mun dai kam sai a hankali har yayi yanzu in mun ɗauki wadda muka wuce nan zan muku wani misali wadda malaman usulu suka suke faye kawo shi sosai da sosai na farko irin na da muka buga na na wala ta kullu ma uffin ubangiji yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama eh ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'iran to ku duba ne ayan nan ku ga misali olo olo Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama kasari wanda ya ci dukiyar wanda suke cin dukiyar maraya zulman ta hanyar zalunci na ma ya kullu fi butunihim nara iyaka abinda suke ciwo cikunan su wutar jahannama ne wa sai yaslawna sa'ira da sannu kuma za su shiga wutar sa'in alahira wutar da za a sa masu cin dukiyar maraya kira Allah ya hana cin dukiyar maraya ko bai hana ba to kai da ka tashi kace to Allah ci ya hana da ka tashi ka bunkawa dukiyar wuta ka kona shi ka je ai ci kawai aka hana karka ci Allah ya hana sai ka je ka samu kuɗin maraya sai ka kes a shana ka bunka mara wuta kawai ka ƙona damunan kuɗin maraya dubu ɗari kaza ka ce to ga min ina na yi laifi Allah shi ci ya ce ci na lazina ya akuluna ya ce ba ya hari ƙuna ba masu ƙona kuɗin maraya ka ce ba don ba usulu kaga sai sai ta ihu ya ce ma ba inda aka hana a kona kudin maraya ba inda aka hana a sha abun maraya shi aka hana ka kwace madara a hannun maraya ka shanye sai ai Allah ya kulu ne ce abun da za a ci ne kawai ko kuma ka kwace rigunan maraya ka je ka rika sawa ka ce ai ba a kawo magana ci aka ce ci wani sawa a riga ci ne a jiki ci ne a gan ka tuno wancan karatun da muka yi in ka auna su duka abin da illar ɗaya ne yadda wancan zai cutar ci din haka wannan ma shan da sa rigan zai cutar da shi zai bakanta mai ko ba zai ba to sai ka auna su amma nafsi dai shi kawai yace a asali ko amma reshe fa far'u fa me hadda su su libas din hadda su ne shurbu din hadda su ne ihraku din konawa in ka kona su ma sai ka shiga uku kabulu yana daidai da wanda ya ci da shine raddul far'i ila al-asl to ya rika fita ko to sai shaba shaba menene shi kuma wa wa menene wa qiyasul wa ila qiyasul shabai shabai ko shi kuma qiyasi na shabahu na kamaceceniya huwa al-far'ul menene eh mutaraddidai ne to ni kan an yi kuskure a nan to ba ni ɗaya mana da Allah duba ba ni ina wurin sun nuskan an ɗan samu wa qiyasu shabai huwa al-far'u al-mutaraddi mutaraddid baina aslaini ko in ma sai an kai karanta mutaraddid baina aslaini shine qiyasi na shabahu shine aka ce huwal farko shi ne reshe an gane reshen kan ba manta da yadda muka ce reshen ba ko wani abu wanda ba wai a nafsi ya zo ba iyasin sa aka yi shi ne reshe ko almutaraddidu wanda yake kai kawo bai tsaye wuri daya ba baina baina menene aslaini bayan tushe biyu bayan ne tushe biyu reshe ɗaya ne amma yana kai kawo tsakanin tushe biyu yana kama da wannan tushen yana kama da wannan tushen ba na gane ba sai an yi bayani ba ko fayulhaqu bi fayulhaqu bi me bi aksayhima shabahan to ana riskar da wanda ya mafi yawan kamantuwa a cikinsu wanda ya fi kaba shi za a riskar da reshe zuwa da reshe wannan na mai tabbatar maka shi ma kamar sauran ne in dai ba ma bayani ba sai dai mu naɗe kawai mu rube ka ce kai ni na haƙura da karatu usulun fiɗin nan in ka wannan haƙura abu ba dole ba a ga fassara ku kuka gane ba inda ya dosa ba sai na haƙura kawai ba dole bane sai na samu hiru sukin ne to bayanin shi ne cewa iyasin reshe wanda yake kai kawo tsakanin tushe biyu wanda za a duba a nazarta sai a riskar da mafi wanda ya ɗauki kaso mafi tsoka a wurin kamaceceniya misali da za ku gane a fili shine misali shine kamar bawa kamar mutum wani sai ya kashe bawa sai kashe wa wani bawa bawansa an san bawa ko wanda aka kwato shi ko a wurin yaƙi ko wani abu da ya zama bawan wani sai wani ya kashe shi to yana so mu fitar da hukunci in ka kashe bawa wani ya kashe wa wani bawansa ya za a yi me hukuncinsa me hukuncin wanda ya kashe wa wani bawansa tambaya fa nake nake bari rufe ma kawai in muku misalin amma sai dai ina tambaya tukunna an wata kokolwa me hukuncin wanda ya kashe ka zo misali wa arama malam shi yana da bawa sai ka zo mistakenly kawai sai ka zo ka kashe mar bawa fa'au ka buge shi wani duk da ba kisan ma ka sa akwai sabani wasu mazhabobi sun ce in dai abu ba da in ka kashe wani da abun kaifi ne shine za a kashe ka in ka zo misali ka zo ka daura wa mutum buhu ka danne ya ta kokuwa da shi har ya kashe shi akwai mazhabobin da suka ce suka ce ai bari a kashe ka ba abin nan sai dai inda abun kaman kaifi ka kashe shi ka zo ka daura mai misali buhu fitir fitir har ta danne shi ka kashe shi akwai maganganu a wannan so ma'ana ba za a ce za a isasi ba in ba abun kaifi ba ne to mu kaddara bawa sai ka zo ka kashe wa mutum bawa me hukuncin ka me za mu bismillah mana saboda tan din mu ya riga ta na ko me kace jiya za a biya ko ko me
to jiya za
ko me a ban sani
tambaya ne kai ko kuma an ka bayar ni ba tambaya ne kuma ya kamin tambaya to wannan shine typical example da za ku lura da kiyasu shabahin kiyasi na kama kamaceceniya yanzu shi bawa yana kama da abu biyu ne bawa yana kama da sauran yan adam yana ci yana sha yana aure yana bacci yana zuwa kasuwa yana rashin lafiya yana da hankali yana tayawa ya ce albarka a sayar in ya ga ya dace da sau yana kamiji kama da yan adam kenan to ka dauke shi a wannan babi na kama da dan adam in mutum ya kashe kuma ka bawa za ka kashe shi to sannan kuma yana kama da dabba shi bawa i ana sai da shi ko ba sayarwa in ka ɗauki mutum ɗa haifaffe ka ce za ka kai shi kasuwa ka sayar duk haukanka ka daina kama da dabba sanan ana ba da bashinsa ana ba da jinginansa sosai bawa sosai to kaga tanan yana kama da shi da raƙumi ɗaya tanan ta can kuma da shi da ɗan adam ɗaya to in ka kashe wa mutum wanne ne za a ɗauka kaga kiyasu shabahin kenan in an ce za a duba mafi yawa ko an auna yana kai kawo mutaraddide ne ko bayan asalai ne ɗan adam ne dabba ne to ina ne ya fi ƙarfi eh in ɗan adam in yana ci yana sha yana kaza eh kamar dabban ma tana wannan yana zuwa kasuwa yana tamizi yana kaza yana kaza yana da hankali dabba ba ta da shi ta nan ya kama da yan adam amma za a kai shi kasuwa za a ba da shi jingina za a bautar da shi ne yadda ake bautar da yaki da sauransu yadda ba za a bautar da dan adam ba haka ba wanda ba wanda da to ana duba ina yafi karfi ne yafi yawan abin sai a tura shi an gane karatu shi ne wannan gure da aka faɗa cewa وقياس شبه هو الفرع المتردد بين أصلين shine reshe wanda yake kai kawo bai tsaya wuri ɗaya ba tsakanin tushe biyu amma fa yulhaqu bi ak bi ak bi aksarihima shabahan za a riskar da hukuncin zuwa ga wanda wato inda yafi kama inda aka samu yawa wurin ma'ana in aka duba ta wurin dabban ne ya fi kama sosai yawan kamar tafi yawa shi ne bi aksar ma ne ne shabahan din kenan in ya fi yawa wurin kama da dabban sai a tura shi ma'ana in ka kashe shi ba za ka biya ba bai ba za kashe ka ba sai a dubi yadda ake biyan kuɗin raƙumi sai a biya kuɗin sa kawai nawa ne bawa a kasuwa kaza ba wai kamar kuɗin ɗan adam wanda in an kashe shi ba raƙumi da a'a ta auna shida da abin nan nawa ne in an kai bawa kawai a kasuwa ke sai sai a biya haka kawai ka kashe mai kamar wanda ya kashe mai raguni ne kawai in kuma an duba bangaren nan ne ya fi rinjaye ya fi yawa sai a me sai a auna sai a kashe ka ka kashe mutum adami to za mu kwana a nan sai ku sa alama sai mu tashi akan wamin shar wamin shar'il far'i ko ne ko sai mu tashi a wurin insha Allah kuma za ku yi mamaki in mun zo karanta amridi kaga wannan littafin ne aka wake ko to amma in kila sai mu ƙara bayanin da bamu yi ba ma'ana kila in mun zo sulamul usuli nan ne za mu fi bajje bayanai ma don ya fi bayani mai sulamul usuli shi ma kuma duk littafin nan ne aka wake kaga in mun yi sa'a ne an nike shi haka an je haddace baitukan kawai sai ga usulul fiqi kawai da an yi fatawa kawai da ka laluba a diwanin kwakwalwanka kawai na abubuwan kawai sai ka ka bada amsa kawai سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin